أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم karatunmuna littafin buguyatul mustafid sharhin muniyatul murid muna cikin almadalabun rabi'u shafi na hamsin da biyar inda har yanzu dai malam yake mana bayani a kan laduba na yan uwantaka yana bayani game da taimakawa juna tsakanin yan uwa na allah domin ƙara danƙon soyayya da kuma ƙaunar juna to za mu tashi inda ya ce wa hukiya an haka yi to labari anna ba'ada mallakiyar junaid radiyallahu anhu shashin wani wanda ya gamu da imamu junaid radiyallahu anhu yayi zamani da shi warada ala abi abdullahi ibn khafif ya zo wajen wani sufi da ake ce masa abu abdullahi ibn khafif wanda shi kuma abu abdullahi ibn khafif shi bai ziyarci shi bai haɗu da imamu junaidun ba koda sun yi zamani da shi dai ba su haɗu ba amma shi wannan wanda aka hakaito ɗin da ya zo wajen abu abdullahi ibn khafifin za'iran yana mai ziyartarsa shi ya haɗu da imamu junaid fatamasha ya sai suka yi tafiyar kafa su su biyu da wanda ya zo ziyarar da wanda aka ziyarta suka fita tare suna tafiya zuwa wani wuri faƙala lahu abu abdullahi shi abu abdullahi ibn khafifin nan sai ya ce wa shi wancan wanda ya yi zamani ya gamu da imamu junaidu ya ce masa taƙaddam ka wuce gaba ka gane ai a junansu kowanne yana tawadu yana girmama ɗan uwansa shi wannan abu abdullahi ibn khafifin yana ganin darajar wancan shi ma yana ganin darajarsa kowa yana ganin dan uwansa ya fi shi daraja to sai shi abdullahi abu abdullahi abu da kafifin sai ya ce wa bakon nasa taqaddam fa qala sai shi bakon ce bi ayyi uzrin a dalilin wannan uzuri wannan uzuri zaka kawo min na kai ba zaka wuce gaba ba muna magana akan ittifaki da juna da rashin saba wa juna ba har mun cewa in yace ka bashi kudin aljihu kama ka dauka ka bashi ba za ka tambaya dan me ba ko me za ka yi da shi duk ba wannan ba to shi tunda ya riga shi yace masa taqaddam a ka'idar su ta sufa bai kamata ya tambaye shi dalili idan mun fahimci karatun mu na jiya da na shekaran jiya duk abin da yace kayi in bai saba wa Allah ba kawai kayi babu tuhuma babu danne babu meye dalili to cewa bi ayi uzurin din nan ba'u sababiya ce ai bi sababi ayi uzurin a dalilin wannan uzuri za ka ce in wuce gaban ka bayan ina ga kai kafi ni daraja da ya tashi ba shi amsar uzurin faƙala lahu sai ya ce masa li annaka laqita junaida wa ma laqita saboda kai ka gamu da junaidu a zahiri amma baka gamu da shi a haƙiƙa ba ka san kishiyoyin jina ne ka gamu da shi kuma baka gamu da shi ba za su haɗu a lokaci guda a ce ka haɗu da shi kuma a ce baka haɗu da shi ba to yana nufin laƙitar junaida ka gamu da junaidu a zahiri amma baka koyi ɗabi'o'insa da ilimin su na arifai ba da ba za ka ce min bi ayi uzurin ba da ka gamu da shi a haƙiƙa ka ɗauki irin iliminsa da ladabinsa da ma'arifarsa to da da nace ta kaddam kawai wucewa za ka yi ba za ka bin musu ka tambaye ni dalili ko uzuri na laƙin wucewa na sa ka kai ka wuce ba shine ma'anar li annaka laqital junaida wa ma laqitam dalilin da yasa na ce ka wuce ko ka uzuri na shine kai ka gamu da junaidu amma baka gamu da shi ba tanbihun fadakarwa kenan قد ثبت عن سيدنا الشك رضي الله عنه يا سيدي محمد العربي السائي يتي حقيقة لاباري يا تبتا daga maulanmu shehu tijjani radiyallahu anhu annahu amara ne ko marra ne eh sadun ne to akwai alif kafin sadun ne nera ya dan goge mu Eh? kuma ba ba amara bane ko to annahu asarra ko mai sadu ya ya nace wa asarru wa takbaru istikbara kenan wa lam yusiru ala ma fa'alu ba sai nan nace ya buga abin da suka aikata nace da dagewa shine al-israru mai sadu amma amara din zai fi annahu amara yayi umarni Allah yi kusa da ahadun minal asahabi kada a nufi wani daga cikin abokanai na Allah bijulusihi a dalilin zamansa da ya yi kar a nufe shi da niyyar a ta da shi ka gane ya yi in ya zo ya zauna to kar a nufe inda yake a sai za a ta da shi fi na hawul wazifa cikin wajen zama makamancin zaman wazifa ko? to shi kenan yanzu na gane wancan ba yi kusadu ba ne annahu amar Allah ya kasidu a hadun mabuniyun lil fa'ili ne a hadun shi ne fa'ilin Allah ya kasidu a hadun minal asahabi kada wani ɗaya daga cikin sahabbai yana nufin sahabbansa guridansa kar ya yi nufin a alal majalis shi ne mafi'ulin kar ya yi nufin mafi ɗaukakar gurin zama bijulusihi a zauna wasa da zai fi na haul wazifa cikin gurin da yake makamancin zaman wazifa in ka zo wajen zaman wazifa kar ka je kar ka ce sai ka je kusa da muƙaddami ko kusa da khalifa ko wajen shehi ka zauna niyyar ka kar ta zama a'alal majalis mafi ɗaukakar majalisi gurin zaman wala adina kuma kar yayi nufin zaunawa a koma bayan majalisin gurin zaman gurin da ya fi ko'ina ƙasƙanci adina ne da a'ala in ya zo kada sai zai ji inda ya fi ko'ina daraja a gulalar zaman ya ce a nan zai zauna kuma kar ga gurin zama ya ce shi zai koma can gefe ya tsuguna ya takula wai ya nuna shi mai tawazu ne shi ma ya hana wannan bal ya jirisu haisu wajada ya zauna duk inda ya samu in ka zo ka samu guri kawai ka zauna karkace sai ka keta mutane ka je a alal majalisi kar kuma baka kalaso inda mutane suke baka ce za ka zauna duka ya hana wannan kafin akwai mutane masu wannan su ba za su shiga guri ba sai ya yi musu sai sun zaɓa ko da akwai guri wani sai ya koma gefe shi jingina zai a jikin garu ana wazifa ko shi ba zai zauna a kusa da wani ba duk akwai su to shehu ta janidi ya hana wannan in dai kai muridi ne sadiki kar ka nufi a alal majalisi kuma kar ka nufi adinahu kawai ya jilisu haisu wajada mutum ya zauna inda ya samu ai haisun ta halbihin majalis gurin da wajen zaman ya tike gare shi inda ka zo katalar gurin zama ya kare sai nan to ka zauna a nan karka ce za ka koma baya karka ce kuma za ka keta wuyan mutane kama hiyar suna tufi zali kamar yadda wannan ita ce sunna a cikin wannan mun karanta ai shekaran jiya ne ko ko shekaran jiya waccan akan mazala sallama in ya zo yana zaunawa ne haisu inta hal majalisu gurin da wajen zama ya kare ba zai keta ya tsallaka ya ce sai ya je can kololuwa ba sai dai in ya zauna kuma zaman ya dawo wajensa kuma sai kuma kowa ya dawo inda yake a kewaye shi amma shi ba ya keta mutane to haka ake so shine sunna wa qad dakhala ala ba'd al-fuqara ko ishtibahun fil amri yau hakika rikitarwa ko rikicewa cikin wannan umarni na shehu tijjani da khala ala ba'dul fuqara ya shiga ga shashin muridai fil amri cikin wannan umarni na shehu tijjani da yace in ka wajen zama ka zauna inda ka samu kar ka ce sai ka je a alal majalisi ko kuma ka zauna a adinahu to da yawa daga cikin ba'dul fuqara wannan umarni ya rikitar da su ka gane ai min ajili akazihim bihi a dalilin rukon wannan umarnin shehu da jani da suka yi min gari tasabbutin ba tare da sun yi tasabbuti sun bibiyi ma'anar maganarsa ba fi muradi sheki cikin abin nufin shehu tijjani da zala anhu bi hazal kalami da wannan zancen fa ra'au sai suke gani cewa an adama tafassi fil majalisi rashin yalwata wa 'yan uwa a cikin gurin zama ma'amurin biyu abin yin umarni ne da shi daga wajen shehu tijjani sai suka yi kawai inda ka zo na karka motsa ko wani ya zo karka motsa masa akwai da suka fahimci haka ka kuwa shi ba haka yake nufi ba a dai yadda muka karanta a siyaku kalami hidin ba haka yake nufi ba amma da yawa lamarin ya rikitar da su sun ɗauka kawai in ka zauna shi kenan ko wani ya zo karka matsa fa a fadahum zalika wannan rikita rikita da ta shige su sai ya fa'idantar musu ilal iktilali zuwa ga tauyewa bi hazal khuluqi da wannan kyakkyawar ɗabi'a da shehu ya umarni da ita wal i'radu da kuma bujirewa da kawar da kai anil amali bihi da yin aiki da wannan umarni bil marrati a wani lokaci fasaru sai suka zamanto la yuwassi'una ba sa yalwatawa li zisinni ga ma'abocin shekaru wal fadli da ma'abocin wani fifikon daraja minhum daga cikinsu shi in ya zauna kawai kamar dutse ne kowa ya zo ma shi ba zai matsa ba ko wanda ya fi shi shekaru ya zo ba zai matsa masa ba ko wanda ya fi shi falala ya zo ba zai matsa ba saboda shi kawai an ce idan inda kun zama ya tike ka zauna kuma ya zauna inda ya tike saboda haka ba zai matsa ba ina fata an gane akwai da suka fahimci wannan ba sa taba motsawa ko da wanda ya fi su shekaru ne ko ya fi su daraja ya zo gurin fi majalisihim a cikin guraren zamansu wala yu'thirunahum ba sa fifita bisinni ko zilfadli ba sa fifita su bi sadril majlis da can gaban gurin zaman wanda ya kamata in an akwai ahlul fadli ko akwai zausinni su ya kamata su zauna a sadrul majlis ba sa yin wannan ikiramin lahum domin girmamawa ga manyan mutane lisinnihim su girmama su saboda shekarunsu wa sabiqiyatihim fil fadl da kuma rigayensu cikin falala ta daraja mu'taqilina su masu wancan mummunar fahimta suna masu kudurewa a tunaninsu anna fi lahum zalika wannan aiki nasu lakin matsawa kowaye ya zo gurin zama suna suna yayata cewa huwa allazi amara bihi shaykh radiyallahu anhu shine abin da shehu tijjani ya umarni da shi a waccan magana tasa na karka nufi a alal majalisi ko kuma a dinahu wala mai ta'ammalu kalamahum ba su yi lura mai zurfi ba da zancen shehu tijjani radiyallahu anhu hatta ya rufu har su gane cewa annahu cewa shi fa shehu tijjani inna ma naha anil qasd ila al julusi fawqa aw tahta shi fa yayi hani ne ga nufin zama a saman guri mafi daraja au tata ko kuma mafi kaskancin daraja ai abin nufi fauka da tata a alal majalisi ya yi hali ka je gun da ya fi ko'ina ɗaukakar daraja a gun zaman nan allazi wa sadruhu shine can gaba wala adwanahu kuma wala mafi koma bayansa allazi huwa mu'akkiruhu shine can ƙarshe ka ƙi ƙarasowa inda mutane ke karo na a can ƙarshe kamar wanda ake kolanka shi ne abin da ya hana wa zalika dalilin wannan koli anna fil qasdi ila ila al julus fi adil mahallaini domin mutum ya nufi zama cikin ɗayan guralen nan mahallin nan guda biyu a alal majalisi ko kuma adinahu kowanne mutum ya nufa a ransa to ittiba'u hawan nafsi akwai bin san zuciya zai gaya maka kuma dalili hatta adina din akwai bin san zuciya amma fil qasdi ila al a'la amma cikin nufar guri mafi ɗaukakar daraja cewa an mutum ya yi wannan aka sai masa ya yi ne don son zuciya fa zahirun wannan a bayyane ki tun da ba shi ya fi kowa ba kuma daraja sa bata kai wancan gulun ba amma ya ce shi sai ya je can ƙololuwa ya zauna wannan batun son zuciya fa zahirun a bayyane ke fi a cikin sa hubbul uluwi akwai san ɗaukaka san ɗaukaka ko son zuciya ne wa amma fil qasdi ila al amma cikin nufar guri mafi kaskanta can ƙarshe dalilin da ya sa aka ce shi ma akwai san zuciya fali an fihi da sisatun min da sa'isin nafsi cikin zama a can gefen mutum ya koma can gefe kamar shi ba kowa ba kaga a zahiri kamar yayi tawazu ne to amma a cikin sa akwai da sisa sharrin zuciya min da sa'isin nafsi daga cikin sharrin zuciya haisu tad'u yayin da zuciyarta take kira ila ma suratuhu suratu tawadi zuwa ga abun da kamanninsa a zahiri kamanni ne na tawadu wahiya amma ita zuciyar nan shi bai sani ba turidu tana nufin an tafawwaka gairaha tafi wani ta ɗaukaka ne bi zalika da wannan koma ya gefen za a daga ta kai ka dubawa ne saboda tawadu ya koma gefe ya yi jugum zuciya sai ta gaya daga kaji wannan alaka kuma to riya ta shiga kaga da sifa ta shiga galama wanda ya je a zahiri yau tana so ta nuna masa cewa shi ɗin ya fi wani bizalika da wannan tawazu'u nasa wa yusharu har a dinga nuni ilai ha zuwa ga wannan tawazu'u bihi gare shi a dinga to ai wannan mai tawazu'u ne kuma in an fada kuma zai ji daɗi to jin daɗin nan shi ya nuna ba dan Allah ya wa huwa ala hadhihi hali in ko ya tabbata akan wannan hali to wannan ya zama ainihin hubbin uluwi shi ne ainihin ma son ɗaukaka ba gala wancan ba a zahiri ne za a ce girman kai ne ko na abu wannan kuma kana zama ce kai mai tawazu'u ne mai tawazu'u ko ai mutum ne mai daraja a wajen Allah to shi ma shi ne ainihin hubbin ulu ainihin ma son ɗaukakan aiban to fa huwa kazalika to fa huwa kallazi qablahu to anan shi ma ya zama kaman wanda ya gabace shi wanda yake ketawa zuwa a alal majalisi yawwa zuciya ta mai sharri ta masa shigo-shigo ba zurfi to shi ma sai ya zama kallabi qablahu to a dalilin wannan fa amara shekh radiyallahu anhu yayi umarni bi mukalafata da sabawa san zuciya wa mujahadatiha da yakar ita zuciyar fi zalika cikin wannan hubbul ulubi san daukaka din ko binahi da hannunsa da yayi radiyallahu anhu an alqasri qablun nifi bi adil amrani ga ɗayan al'amuran guda biyu shine alqasdu ila a'lal majlis ko alqasdu ila adnal majlis yayi wannan hanin ya tanfiran domin kolewa an luqui gabarin abkawa fi makaidin nafsil jaliya cikin kaidi na zuciya wanda yake mabayyani a fili shine san daukaka san zuwa guri mafi daraja min ha daga cikin wannan kaidi nata wal khafiya da kuma boyayye shine nuna tawadu amma kuma alhali san girma ne ba tawadu'un gaske bane aka ce aljaliya abin da yake a bayyane al khafiya kuma abin da yake a boye to gaba da sai yana karkanu fi alal majlisi kar kuma ka nufi zama a adinal majlisi wala mahalata kuma ba makawa anna haza wannan hani nasa huwa sha'anu shine abin da ake nufi fi misali haza cikin misali irin wancan mutum al-muqam wanda to huwa sha'anu fi misali haza al-maqam shine lamari cikin misali irin wannan matsayi inda jami'i ahli tarbiya a wajen baki ɗayan ma'abota tarbiya ta ruhi wa yu'ayyidu hadha alladhi zakarnahu abinda yake kalfafan wannan abin da muka faɗa Allah shaka radiyallahu anhu maulan mu shautu jami radiyallahu anhu tala ba'da zikrihi lahu bayan ya ambaci wannan hali da wannan hani sai ya karanta qaulahu ta'ala fadin Allah ta'ala yace tilka daru lakhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal ajbatu lil muttaqin al aya hazuwa karshen aya sai ya karanta fadin Allah yace tilka darul akhirah wancananka gidan lahira ita ce aljanna naj'aluha muna sanya ta bi ma'ana muna bada ita aljanna lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wanda ba sa neman daukaka a ban kasa wanda suke tawabu na gaskiya ba masu nuna tawabu don a girma masu ba ba kuma masu nuna girman kai suna neman daukaka a zahiri ba ƙila lahu sai aka ce masa a haza ulul yanzu to don mutum ya dai ya zauna a gefen gurin zama can kuliya shi ma ɗaukaka ne? ƙala na'am ya ce ƙwarai kuwa wa iradatul uluwi fil ƙasidaini nufin neman girma da ɗaukaka cikin wannan manufa guda biyu ma'an gaba ɗaya ce zahiratun ai a bayyane yake to alhamdulillah mutum da yana da tsawo har yanzu wa idza ulama muradu shaykh da annu fi ma amara bi ulama annahu lam yanha an tafsir al masjid alhamdulillah